hijira wanda ya dace da sha hudu ga watan uku shekara ta 2020 miladiya za mu ɗora inda muka tsaya a cikin wannan littafi na sayi bukari a muna cikin tafsirin surata ali imran na malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كنتم خير أمة أخرجت للناس قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال أم سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما قال نحن الطائفتين بنو حارثة وبنو سلمة وما وما نحب وقال وما نحب وقال سفيان مرة وما يسرنا أنها لم تنزل لقوله لقوله لقول لقول الله والله وليهما
طيب wannan babin Allah ce kuntum khaira ummatin khaira ummatin ukhrijat linnas yabo ne ga al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa su ne mafiya alherin al'umma a duk cikin al'ummomi da suka gabata su ne mafiya alherin al'umma ba dan komai ba saboda su ne al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya sifanta su suna umarni da kyakkyawa suna hani kuma akan mummuna kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum mafiya alkhairin al'umma da aka fitar ma mutane kuna umarni da kyakkyawa dalilin da yasa ka zamanto al'umma ta alheri al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma ce mai umarni da ayi mai kyau kuma tana umarni da abar mummuna sannan kuma sun yi imani da Allah to sai wannan kalmar kuntum khayra umma kuntum din malaman nahawu suna cewa kuntum din nan na isa ne ala babika fatasluhu lilinqita duk abin da aka ce kun kasance to wannan yana nuna cewa da ne suka kasance mafiya alherin al'umma an taɓa yin wani lokaci da da sun kasance al'umma ne na alheri daga baya kuma yanzu ba haka ba ko kuwa liddawam ce ko ana nufin wato a dawwame koyaushe ma al'umma ce ta alkhairi kamar yadda Allah ce wa kana Allahu ghafurur rahima kaga wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai na ada mai gafara ne mai jin kai a yanzu ma mai gafara ne mai jin kai a gobe ma mai gafara ne mai jin kai wa kana Allahu ghafuran rahima to kuntum khayra umma din shi ma a dawwame ne al'ummar annabin mafi alherin al'umma ne ko ko akwai wani yanayi da zai sa su canja daga wannan sifa da ubangiji tabaraka wata'ala wato ya sifanta su da shi akwai maganganun malamai a a kan wannan malamai suka ce in an ce kuntum in a luga ta larabci ne to zai iya yawa watakila daɗin ba alherin suke kasance ba sai kuma suka zamanto haka ko kuma za su canja to ayar ba ta nuna cewa yana nufin nan gaba za su canja kenan la ya zaluna wato ba za su gushe ba al'umma ce ta wato khairan fasaru khairan ko da bayan annabi ma ya bar duniya dai sifar ta su ce dai khairan umma din ne ko da annabi yana raye da su dai sifar su ce ta khairan umma to wannan kenan sai kawo hadisin a riwayar abi huraira ya karanta kuntum khairan ummatin ukhrijal lin nas yace khairan nasi lin nasi تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام كوني ما فيها الخير متاني متاني saboda da'awar da kuke yi har kukan sa aka sifanta har kukan zo da mutane a sarƙa kuna jaye da su saboda kuna kwaɗayin su aikata alheri don su shiga aljanna kamar yadda manzo Allah ya faɗa a wata riwaya yace tsakanina da ku kamar a wuta ce aka hura sai kwari suka zo suna ta fadawa cikin wannan wuta saboda sun ga haske ni kuma ina ta ina ta kore ku kar ku shiga wannan wutar ina ta koren ku kar ku shiga wannan wuta duk inda kwaro ya ga haske a duhu to sai ka ga yana bin wannan hasken daga bin hasken kuma sai zo ya fada ya kone to haka kuke in kun ga duniya da roman duniya sai ku tsunduma a cikinta sai ku halaka ku tsunduma a cikin roman duniya sai ku halaka ni kuma na san halaka ce gare ku ina ta kore ku ina ta kore ku sannan karkacin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce ta da'awa rayuwa ce ta karantarwa har ya bar duniya ya mutu bai daina da'awa ba bai daina umarni da kyakkyawa ba bai daina hani akan mummuna ba so kaga sifarsa kenan yana son alheri ga al'umma tunda yana ta musu wa'azi ku yi kaza ku samu rahamar Allah ku bar kaza ku kubuta daga fushin ubangiji tabaraka ta'ala to wannan sifar ita ce sifar da ake so duk wani al'umma a duk wanda ke cikin al'ummar annabi ya sifantu da wannan sifa ɗin mun sha faɗa muna yin bayani umarni da kyakkyawa da hali akan mummuna ba wai dole sai mutum ya zama mai ilimi ko malami da ya haddace abubuwa ba a gidanka ma za ka yi umarni da kyakkyawa ko ba aya ko ba hadisi a kasuwarka ma za ka yi umarni da kyakkyawa ko ba aya ko ba hadisi so duk inda mutum ya ga mummunan abu ko a hanya ne zo zai wuce ya ga ana aikata wani abu mara kyau to ya tsaya ya yi hali da wannan mummunan aikin ya sifantu da sifar alheri da Allah ce kuntum khairu umma sannan kuma duk inda ka ga dama ta samu to ka tsaya ka umarci mutane su aikata alheri su aikata aiki mai kyau kakka zama mugu mai mummunan hali dan ba ruwana kana gani ana aikata barna ba za ka hana ba kuma kana ganin alheri ba za ka kwadaitar ba ba abin da ya shafe ka akwai masu rayuwa rayuwar ba ruwana da kowa akwai mai rayuwar ba ruwana da matata in ta ga dama ta yi in ta ga dama kar ta yi ba ruwana da 'ya'yana su su ga dama sun ga dama su yi sun ga dama kar su yi ba haka bane ba sifar al'ummar kwarai bace cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan da aka shi wanda zai alkafin baya cikin wannan mafi alkafin kwarai kuwa duk wanda bai sifanci da wannan ɗabi'a ta umarni da kyakkyawa ba da hani da mummuna fita daga cikin wannan sifa bai zamanto cikin al'umma mai alkhairi ba shi yasa nan yace kaga ta tuna bin fi salasil fi anaqin kukan sa mutane wai saboda tsabar umarnin da suke kyakkyawa wato a ma'anar wato har kukan sa mutane sarka a wuya kuna jin su dan dai su shiga wato aljanna dan su shiga aljanna sai ya kawo idhammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wannan babi ne da yake magana akan ta'ifatan minkum an tafshala wato bangare guda biyu daga cikin ku wato sun himmatu su samu fashin me fashin ana nufin komawa da baya wato ja da baya kalmar hamma a larabci akan ce azama idan mutum ya azama idh hammat ta'ifatan yayin da bangarori guda biyu suka yi azama ko kuma suka fada ko suka aikata duk ana ce da shi hamma ya kawo hadisin jabir bin abdullah ya fassara mana ma'anar ayar ya ce ai wannan aya fina nazalat a cikinmu wato wannan aya din ta sauka iz hammat ta'ifatan minkum an tafshala an tafshala ai rauni an tafshala an tajbuna tsoro ya kama ku ku kasa zuwa yaki yace a kaurace a kibin annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da aka zo yakin Uhud ne Allah ya saukar da wannan aya din akwai waɗanda suka himmatu su ki su bi annabi sallallahu alaihi wasallam su bi abdullahi ibn ubay ibn salul abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kira a tafi yaki abdullahi ibn ubay ibn salul yazo yana ta yi wa mutane huduba yanzu za ku zo ku bi wannan mutumin za ku zo ku bi wannan mutumin ya ce kai kuna zaune a madina ya je ya ja ku yaƙi ku zauna mana in ma abokanan gabar sun zo su zo same ku a gidajenku ya za ku fita ku je ku bi shi wani mutumin da yake kawai halakar da ku zai yi ya yi ta zuga mutane sai da ya kwashe mutum sama da ɗari uku da wani abu sama da ɗari uku da wani abu bayan annabi ya yi tafiya kawai sai ga an zaftare wasu mutane sun ƙi su bi shi wannan shi ne sharrin munafiki ke iya ƙoƙari da annabi ya dasa musu imani a cikin zukatansu ya karantar da su ya nuna musu so da ƙauna wanda shi ma yakin nan tare da shi aka fita yana gaba amma munafiki zai iya tasiri akan imanin sahabbai har ya juyar da su baya aka gaya annabi ya ce ba komai Allah ne a mai taimako Allah ya ce Allah wallahu waliyu kuma anan ana nufin yaya za ku juya baya alhali Allah ne majibincin al'amarinku in kun yi haƙuri kun je yakin Allah ne majibincin al'amarinku ba wai ana yaban munafukan mu cewa wallahi waliyu kuma su ma bangaren munafukan Allah yana ce muku su ba haka ake nufi ba kamar ana nufin a ce alhali Allah ne mai taimakon ku alhali Allah ne mai agaza muku shi ne waliyinku yaya za ku kaucewa umarninsa ta hanyar annabansa hakan dai aka tafi kuma abin mamaki shi wannan munafuki in annabi ya dawo sai zo ya zauna ya nuna masa kusa da shi shi na ban matsalar munafuki abin da malamai suke faɗa shi munafuki na farko ba sai ya maka munafuki akan addini ba munafuki akan harkar rayuwa ma duk mutumin da yake da fuska guda biyu yana da wahalar sha'ani kuma duk wanda ka fahimci kuna mu'amala da shi fuska biyu ne da shi to ka fita sha'aninsa aya kwarai da gaske zai baka wahala kwarai da gaske mutum ne zai zo ya nuna ma malam ɗari bisa ɗari yana tare da kai duk wata mu'amala da ka sani na zahiri yana tare da kai amma wallahi maƙiyi ne a gare ka baya san ka duk abin da zai iya karya ka to sai ya ji a baya ya faskare ka in ka ga ya tsaya karfinsa ne ya kare a kanka wannan akwai shi akan harkar addini akwai shi akan harkar siyasa shi ma fi yawa akwai shi akan harkar kasuwanci akwai shi akan harkar makotaka sana'a a gurin karatu harkar munafurci ba inda bata shiga ba ƙwarai kuwa hatta harkar zamantakewa ta gida da iyali munafiki yana da wahalar sha'ani kuma munafiki shine zai tona maka ramin da billahi lazim idan ka fada shi ba lalle ka iya fitowa ba kuma zai iya maka ta'adin da har ka mutu ba za ka gane shi bane duk hanyar da zai biya koyi kansa ba za ka fahimci shi ne ba to sharrin munafiki kenan shi yasa kullum mutum musulmi ya zama yana da fuska daya zan yi maka zan yi baran yi ma baran yi ba iyakaci ka ji haushi ne shi kenan amma mutum yanzu yana maka laf dauran yana juya maka yana kada maka abin nan yau ka gan shi nan yau ka gan shi nan akwai wahalar shani kuma karka yadda ka sifantu da sifa wato irin wannan mummunan sifa ta ta ta munafurci manzo Allah ya faɗa sifofin munafukai daga cikinsu ya ce idan haddasa kalam shi munafuki yadda za ka gane shi yana da ƙarya a cikin maganarsa duk wanda ka ga iya ma magana sai ya sa ƙarya a ciki to kai nesa da shi ko ɗanka ne kuwa don wallahi sai ya kifa ka wata mai ƙarya yana da wahalar sha'ani ƙarya ba ta da daɗi yes to gwanda mutum ya zama ya zama wawa ne shi duk abin da ya kawai zai faɗi gaskiya to ya fi daɗin sha'ani eh ko ma mai ma duk abin da zaka shi zai faɗi gaskiya amma mai ƙareci zai kifa ka sosai ga karya alƙawari wa idza wa'ada akhlaf munafiki in an yi alƙawari baya cikawa ɗabi'arsa ne baya son cika alƙawari bai yadda da cika alƙawari ba ga cin amana ka duba datti ba datti uku ƙarya ƙarya alƙawari in ka ba shi amana kuma sai ya keta babu wani abin da za ka ba shi na amana wai ka ga ya yi skelin ya wuce in allah ya sa da sai ya ci amana ba amana zance amana dukiya amana kasuwanci amana ta mu'amala amana ta ajiya duk abin da ka ba shi nan na amana in Allah ya sani sai ya ci amana ba ga shegen musu da jayayya akan ƙarya in Allah ya sani zai musu zai zai daga jijiyarsa a yi ta da shi kuma wallahi makareci ne wa idan khasama fajara khasama fajara to wannan sifar ce ta munafukai annabi ya sha wahala da su kware daga ciki a madi a makka allah bai jarabe shi munafukai ba amma a madina wato allah ya jarabe shi da su jabir yake cewa na hannu ta'ifata ne banu harisa mu ne ta'ifata ɗin nan akwai banu harisa daga al'aus suke da banu salima su kuma daga al-khazraj yace وما نحب وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله والله وليكما وما نحب وقال سفيان أو ترواية مرة وما يسرني a maimakon wa ma nuhibbu din lafazi ne guda biyu a wani ruwa ce wa ma nuhibbu a wata ruwa ce wa ma yasmi annaha lam tanzal tunzal li qawli ta'ala ban so ba na so a ce wannan ayar bata sauka ba duk da an yi zargi amma daga ƙarshe Allah ya ce wallahu waliyuhuma to na ji daɗin saukar wannan ayatun da Allah ya nuna wallahu waliyuhuma din ni kuma ina ciki wato saukan ayin ya faranta masa rai saboda sun samu sharaf da tasbitul wulaya Allah ya tabbatar da jibintan al'amarinsu a kenan wannan abu ne da himmata ya wato ya sa musu farin ciki eh ta fara da zargi sai ta fara sai ta kare da da ba ni sunan shi yabo amma yabo yana karewa ne kan muminai kamar yadda na faɗa ma muje mana
babu laysa laka min al-amr shay قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذ رفع راسه من الركوع في في الركعه الاخره من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون رواه إسحاق ابن, ابن راشد عن الزهري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن بن المسيب وأبي سلمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يدعو على على أحد أو يدعو لأحد بنت بعد بعد الركوع وربما قال إذ قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنجئ الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وأياش وأياش بن أبي ربيعة اللهم اشهد وأتت على على الهدى- على على مدر واجعلها سينك سين يوسف يجهر يجهر بذلك وكان يقول في بعض الصلاة في بعض صلاة في بعض صلاة في بعض صلاته في الصبح في صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا يا حياء من الأرض حتى أذن الله ليس لك من الأمر شيء الآية wannan ayat tana da kissa Ah, Allah ce laisa laka min al'amri shay wato baka da wani abu baka da wani hannu akan wannan al'amari to wani al'amari ne shine zamu yi bayanin sa baka da hannu baka da iko akan wannan al'amari Allah ke ga annabi lakan nan tana komawa ne kan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo hadisin a salim daga babansa ya ce ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baban nan shi ne Abdullahi dan Umar salim dan gidan Abdullahi dan Umar kenan ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan rafa ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirati min al-fajr yaqulu idan annabi ya dago kansa daga raka'a ta ƙarshe a sallar asubahi ya ji shi wata yana cewa a yana wannan addu'a to yaushe ne ne wannan lokacin da wannan ƙaziyya ta faru ga ga matsalar kuɗi Allah ka tsine wa wani da wani maganar babba ce a ce annabi ya kira wasu ya tsine musu albarka kuma a cikin sallah kuma da sunansu karara fulani fulan din su ne safwan ibn umayya da suhail ibn amr da alharis ibn hisham kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi mursali a wanda aka kawo shi akan bayanin yakin Uhud amma da ƙarshe an ce an yafe musu waɗannan kamar yadda zo a riwaya na a riwayar imamu tirmizi a ya kawo abu sufyan ibn har kaga shi ma an yafe masa a riwayar ibn abin shaiba daga cikinsu akwai al'as ibn hisham ko da ke wasu malamai sun ce wannan wahami ne kuskure ne baya ciki annabi ya yi wannan tsine-tsine ya tsine musu albarka bayan ya dago daga rukui ya ce sami allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu to shi ne Allah ya saukar da laisa laka min al'amri shay'un al'amarin baya hannunka shiriyar su ko azabar su azaba da zamu yi musu saboda sun yi laifi wannan yana wajen mu ne su sun yi wato duk da sun yi zalunci amma akwai yafir liman sha wa yadib wa insha Allah yakan yi gafara ga wanda ya ga dama yakan yi rahama kuma ga wanda ya ga dama ko ya azaba ga wanda ya ga dama a ciki Allah ya tabbatar da zaluncin su shi yasa annabi ya yi ce shi yasa ci fa inna hum zalimun sun yi zalunci shi yasa annabi ya musu wannan to shi ainihin me sababin yin addu'a din a da a lokacin Allah ya halatta masa idan mutane suka cutar da addini waɗannan sun cutar da addini ne to yakan sa su a sallah su yi musu addu'a duk addu'a da za a sa ta a sallah wato akwai haɗari mutum ya maka addu'a ya saka a cikin sallarsa saboda tafiya take kwarar lakar mamuna asiri ya kawo riwayar sa'id bin musayyib daga abi salamah bin abdurrahman daga abi huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya so yayi addu'a li ala ahadin akan wani mummunan addu'a shine ala ko kuma li ahadin addu'a ta alkhairi ga wani a cikin sallah qanata ba'da ruku'i annabi yana yin kunuti bayan ya yi ruku'i wannan shine al-qunut sai ka ji ana cewa wallahi sai mun masa kunuti wato sai mun masa mummunar addu'a a cikin sallah irin wannan addu'a da annabi ya yi waɗannan kafiran kenan ni za a yi wa kaza wallahi sai na yi masa kunuti duk wanda kai sallar nafila da daddare ka gama a wutarin ka ka daga ka ce ya Allah wani ya zalunce ni Allah ka bi min kaduna an gama zancen ya Allah wani ya sa ni a gaba kai ma ka sa shi a gaba ya Allah wani ya rike hakkina ya cuce ni ya ubangiji ka kwata mun hakkina ya Allah su wani suna nema su kulla mun su mun kaza ya ubangiji kai mun maganin su ni mai rauni ne gare ka nake nema ana cikin sallah ba mutum ya yi rukuyi ya daga addu'an nan da ake Allahumma hadina fi man hadaita wa fi nafi ma a cikin ta mutum ya kunsa waɗannan addu'o'i ya yi sujjada ya sallame to addu'a tana da gaggawar karbuwa a wajen ubangiji musamman in an zalunci wani فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد كذا نمكما الدعاء تشتا أكبت الوليد يا الله أكبت الدواني واني اللهم أنجي الوليد ابن الوليد شي wannan dan uwan Khalid ibn al-Walid ne ya musulunta ya wato ya kuma rasu a rayuwar shi annabi sallallahu alaihi wa sallama da salamatu bin hisham shi kuma dan gidan babba ne gare shi aku abu jahal kenan dan uwan abu jahal shi ma yana daga cikin as-sabiqin ila islam wanda suka fara musulunta da ayyash ibn abi rabi'a shi ma yana cikin as-sabiqin wanda suka fara musulunta duk waɗanda ya musu addu'a a ya ce Allah ya kubutar da su a sallar asubahi ranar ashirin da biyar ga watan ramadana annabi ya wannan addu'ar a wancan shekara da Allahumma an ci wannan sha biyar kai ba ashirin da biyar ba sha biyar hamsa ta ashir min ramadana kalmar an ji daga najani ga kubutar ya ubangiji ya yi ta wannan addu'a bai daina ba hasi da aka zo ranar sallah ya daina to sai kuma addu'a ta azaba allahun mashdud wata'ataka ala mudar ya ubangiji ka tsananta kamunka ka tsananta damkarka wata'ataka ba saka Allah ka tsananta damkarka ka tsananta kamunka akan wato mudar waja'alha sinina ka sini yusuf mutanen mudar ka sanya wannan kamun naka cutar da addini ka shi da yawa ka sanya musu annoba ta fari kamar ta lokacin annabi yusuf annabi ya yi wannan yana bayyana addu'an nan a fili waɗannan mutanen su ne mutanen farko da suka yaƙi da'awar annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci adawarsu ta fito neman sama suke su kashe shi annabi din iyayyarsu ta bayyana iyayyarsu gare shi iyayyarsu ga musulunci iyayyarsu ga musulmi kuma duk inda suka samu musulmi sai sun cutar da shi ma'ana sun shige masa hanci kwarai da gaske Allahumma al'an wa kana yaqulu fi ba'd salatihi fi salati al-fajr a wata sallah daga cikin sallolinsa na asubahi yana fada wannan alwaito a sallar asubahi ne ba da wamaye ba wani lokacin Allahumma al'an fulan wa fulan Allah ka tsine wani da su wani da wasu ƙabilu ne a yaƙin min al'arbi ƙabilu ne na larabawa wanda an ambace su a riwayar yunus daga imamu zuhri a riwayar imamu muslim su ne ri'ila da zakawan da usayya ya riƙe wuta ya kai musu mummunan addu'ar nan to sai allah ya saukar da ayan nan laisa laka min al'amri shay ya muhammadu a yi wannan lamari na yi musu azaba ba a hannun kai ke ba in allah ga dama zai musu azaba in allah ga dama kuma ya yafe musu hatta anzal allah laysa laka min al-amri shay al-aya to wannan kenan um an samu cikin cikin addu'o'in da annabi yake ba ma a sallah ba akwai mutanen da aka je yaƙi suka suka fasa kan annabi suka karya masa haƙuri a yaƙin uhud kenan kamar yadda imam anas ya rawaito kuma imam musulmi bin da hadisin an karya haƙurin annabi an fasa masa kai jini ya yi ta zuba a fuskar annabi ya tashi yana cewa kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum ran annabi ya baci yace ya za a yi mutane su rabauta mutanen da suka fasa kan annabinsu suka kare haƙorin annabinsu kaifa ta ya yuflihu qaumun mutane za su rabauta fa'alu hadha bi nabiyihim alhali wa huwa yad'uhum ila rabbihim annabin nan nasu yana kiran su zuwa ga Allah sakamakon da za su yi mai shine su fasa masa kai sakamakon da za su masa shine su masa rutsi yaya za a yi sarbauta wasu malamai suka ce nan ma sai Allah ya ce laysa laka min al-amri shay ka duba lamarin Allah malama al'amarin karka musu mummuna addu'a al'amarin a hannun Allah ke in ya ga dama zai sa su tuba ba su gane ka bane ba su fahimce ka bane duka wannan yana nuna mana shi a janibin ubangiji tabaraka wa ta'ala babu wani wanda yake yake da dama ya alwashi akan wani abu na gaibu ko kuma halakar da wani sai Allah ya ga dama duk inda kafiri ya kai kafirci in Allah ga dama sai musulantar da shi yanzu misali da ke so na yi muku in Allah ga dama sai samu fir'auna ya musulunta duk ta'adin da fir'auna ya a hakkin mutanen Allah ya biya musu a cikin taskarsa bala'in da yawa annabi Musa da ɗan adam da fir'auna ya kashe da musibar da ya jefa duniya a ciki in Allah ya ga dama zai iya saya musulunta ga abu sufiyan abu sufiyan satin da ya wuce an karanta isa sako a cikin hadisin nan na irakul yakin badar da ya kukuka duk da aka je aka yi barna an ka kashe sahabbai abu sufiyan din nan baban mu'awiya kenan ibn abi sufiyan duk shi ya shirya shi amma malam daga ƙarshe sai Allah ya bashi kalmar shahada ya zama yana cikin sabon na kusa na gaba annabi kuma sha'aninsa kuma shi kenan al'islam ya jibbu ma qablahu musulunci yana share abinda aka yi kafin shi na barna shi kenan annabi ya manta aka ci gaba da mu'amala da shi ga washi washi wanda aka je yaƙi shi ya kashe sayyidina hamza ya fasa kirjin sayyidina hamza ya yanko hantarsa hanta ta sayyidina hamza ya kekke da shi masa musula haka ce da aka kawo gawar sai na hamza annabi bai gane ta ba a gutsutsure aka kawo shi yadda ake daddatsa kifi irin sadin din da haka aka gutsutsura sai da na hamza amma ka duba wannan mutumin washi din nan sai zo musulunta ne malamai su zo ci sai dai mutum ya wuce kawai kuma ya musulunta ko musulunci nasa yi kyau ya yi nadama
ya kuma ake musulunci نعم su Khalid ibn al-Walid kar ku manta lokacin da aka je yakin Uhud Khalid ibn al-Walid yana bangaren kafirai duk hazimar da aka yi aka kashe mutane din da dabarun su ne na yaki aka aka aka aka aka aka kakkashe musulmi amma ka duba Allah ya bawa Khalid ibn al-Walid musulunci sayyidina Umar wata rana Allahu akbar sai na Umar ibn Khattab wata rana kawai hau bari a hudubar juma'a yake ce mutane kai karfa ku ganin ni Umar nan ku dauka wani ne ni ba kowa ba ne yayi ta irgo laifukan da ya lokacin yana jahiliya ba musulunci ba yace wannan Umar din da kuke ganin sa halifan nan wannan Umar ni ne wata ran na dauki yata da ranta na je na tona rami na ɗauke ta zan wullar da ita in jefa ta yarinya tana ta kaɗe min ƙura a gemuna tana ta kaɗe min ƙasa a rigata amma na ɗauke ta na sa ta a ramin nan na binne ta da ranta ta mutu ni umar nan ni ne duk ni na yi wannan abu bayan an gama sallah manyan sahabbai suke cewa ya khalifata rasulillah me kawo nan zance abinda an yi an riga an ya wuce ya ce wallahi abinda ya faru raina ne na ji yana raya mun cewa ni wani ne raina a raina sai na ji zuciyata tana gama a aini umar ne aini halifa annabi ne na biyu aini kaza ne ai an mun albishir da aljanna ai an mun kaza yace dan in karya wannan tunanin da shi dan yake so ya nuna min ni wani ne sai na ce ni kuma bari bari in karya zuciyata nuna ai na yi barna kaji kaji ya muka hadisi masa shi da warai kuwa musa bashari suke jari an yabe shi an faɗi alheri a kansa ya zo zai bar duniya yana zubar da hawaye umar fa
ya zama cewa ya ce wallahi ana faɗan alheri a kansa kai ne kai kaza kai ne kai kaza futuhatul islamiyya ta je an yi yaƙi an buɗe garuruka an yi musulunci ya ce wallahi ni fata na abinda nake tsammani in je wajen Allah in Allah ya taimake ni da zunubi na da lada na yayi daya to ni na samu dace na san wataƙila Allah ya marhama fata na a ce yau da zunubi na da lada na yayi daya to ni an gama mun komai yace ni dinwa Umar dinwa aka ce kai ne khalifin annabi kai ne kaza kai ne kaza ya ce ni ba kowa bane kuma ni ba kawai bane ka duba tawadu ka duba kankan da kai ka duba kusantar Allah shi yasa Allah ya tsare darajar su ya tsare ambaton su ila yawmil qiyamah haka Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma wannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato daina yin wannan addu'a wasu suka musulunta wasu kuma suka mutu akan kafirci to abinda muka faɗa daidai Allah shi ma bulada wanda muka yi ne kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya mana afuwa bari mu dakata a nan insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh